hudu da arba'in da hudu daidai da goma ga watan april miladiya dubu biyu da ashirin da uku za mu ci gaba da sauraron tasirin alƙur'ani mai girma a zariyar gidan alhaji aminu muhammad muna cikin jisu sani a jiriya da tafsir na maulanmu sa'idul faidati shek ibrahim biyas radiyallahu ta'ala anhu shafi na ɗari uku da sha biyar muna cikin suratul arab za mu tashi aya ta ɗari da arba'in da hudu malam muhammad mubarak zai ja mana baki shirin mu Sheikh Ibrahim Mansur Imam Kaduna zai mana fassara akramakumullahu bismillah
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أني أنظر إليك قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح ما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومزاج العزيز ورضي الله تبارك وتعالى عن اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا جمة الشيخ الهندري لنا بهذا المهجر والتعبه بنظرة تأتي لنا بالسفر أيوة السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته عليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته زادكم الله مغفرة وفيدة ورحمة آمين وتوفيقا وسترا وإعانة آمين
barkan mu da azumi barkan mu da yau bismillahir rahmanir rahim ولما جاء موسى ميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى سيدا فلما افاق قال سبحانك تبت اليك وانا اول المؤمنين الله آه. alkawari ya cika annabi musa alaihi salatu wassalam ya kammala azuminsa kwana arba'in ba sahur ba buɗe baki ya zo wurin da aka ce ya zo za a gana da shi kuma a lokacin da aka ce ya zo a lokacin ya zo shi ne Allah ke yawa ma'aikin sallallahu sallama wannan ma ja a musa limi katina lokacin da musa ɗan imran alaihi salam ya zo wurin da muka yi alkawarin ganawa yin waktin da biyu adna ubin kalami fihi ya zo daidai lokacin da muka yi masa alkawari za mu zanta da shi a cikin wannan lokaci wakan lama hurar buhu sai ubangijin sai magana da shi bina wasu da babu wasu da kuma kun sani ubangiji ya ce kuma kana da basharin an yi kallimahu Allah illa wahayan aunin wara'in ja'a bai taɓa yiwa ga mutum ɗan adam mai jiki da nama da tashi da ɓargo da jijiyoyi da jini Allah ya magana da shi tare sai ta wasila ko da wurin wani mala'ika ko kuma ya ji magana da jikin bisha ko da jikin wani annabi ko da jikin wani wali ko da jikin bango ko kuma ya iya jin maganar ma daga jikin wata gaba ta shi Allah yana yin haka amma direct maganar Allah kai ke zuwa gare ka abu ne wanda yake mawuyaci to annabi Musa sai ya samu wannan makamin Allah shi Allah ya magana da shi kai ne bila wasu daɗin ba tare da wasu da ba kalaman ya ji magana sami a wani kulli jihadi amma ba da kunna ba daga kowane jiha kowane bangare na cikinsa yana jin magana yana jin magana ta keya yana ji ta koshi ya jiyo ta da kunnan dama ya jiyo ta da kunnan hagu sannan yana jin maganin tana shiga ta ramin hancinsa na dama tana shiga ta ramin hancinsa na hagu yana jin maganin tana shiga ta bakin shi kowane haƙori yana jin maganin ya ji maganar da hanci ya ji maganar da makogoro ya ji maganar da zuciya ya ji maganar da tumbi da hanji da zaiba da hanta da hungu ya ji maganar da yatsu ya ji maganar da gumba ya ji maganar da kafa ya jiyo ta can cikin tafin kamar min kulli jihati saboda Allah tabaraka ta'ala laysa ka mithlihi shay babu abin da ya kama da shi kuma bai da wuri Allah tabaraka ta'ala ba jiki ba ne haka bai da wuri da za a ce yana zaune a gabas ko yana zaune a yamma ko yana zaune a kudu ko yana zaune a arewa saboda kan maganar sama za ta ratsa kan ita ko yana zaune har yanzu ko ruhin gari aka ce zai magana da kai na san ba da kunda za ka ji ba misali ruhinka ruhinka a kan cikinka a ce yi magana da kai ai ba kunnen ka bane saboda ba inda ruhi bai rasa ba saboda tsananin rasa wata ne ma aka neme shi aka rasa kuma yana nan wani misali ne Allah ke baka ga ruhi nan na haɗa karshe amma an rasa ne to ka gano ni wa bi anfusikum abala tusiru سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق هل الله سنا بني أنا النفس والآفاق مهما رأيتها تراني فأنا الكل وفإني الكل من عند النفس to annabi Musa alayhi salatu wassalam ne jiyo maganar Allah tabaraka wa ta'ala bila wajidatin kalaman sami'ahu min kulli jihati magana ce yake jiyo ta daga kowane bangare na sasannin jikinsa ya abu zar shi wa rajin lau ta lalwa da zawa na biya ne ya ce to ba yan uwa sai ku saurara annabi musa fa ya zo wurin allah dama kuma suna tare amma ya zo wurin da aka yi alkawarin za a gana liliyu gaji domin ganawa da Allah a kan lokacin da aka aje za a gana faɗa harar lawo tis'ata faratika fi tis'ata faratika sai Allah ta wari kota tara ya tsarkake farsafi tara a cikin tafiyar farsafi tara na tashin saboda Allah yana da bako kai ma idan za ka yi bako ba ya kaka ji gyara ko idan za ka yi bako ba ana share kwatannin gidanka ba a gyara bishiya a yi tanki ko ka sa yara ka siye ya bawa layi ba a share to Allah ta baraka wa ta'ala sai share dajin da za su gana tsawon farsafi tara haɗin farsafi tara farsafi ɗaya mil uku mil uku sau tara nawa kenan ashirin da bakwai to ashirin da bakwai so ashirin da bakwai nawa kenan ɗari bakwai da ashirin da shida tsawon tsarkakewar da Allah ya yi wa dajin da kuma fadin shi ɗari bakwai da ashirin da tara na hazzara ma'ana Allah ta baraka ta ya gusar da duk wani duhu a dace duk wani duhu Allah ya gusar da shi duk wani zaki damusa kura can jinci maciji kunama daga inda Allah tabaraka wa ta'ala ya kaddara zai gana da Musa Allah bai bar ko da kiyashi ba saboda zai magana da Musa saboda ka duk wata dabba an kawar da ita duk wani duhu an kawar da shi wata ragar wuhusha Allah tabaraka wa ta'ala ya kori dabbobin daji wacce yana da aljanu an hada da barin daidai inda za a gana da fama da ahadin nur sai Allah cika wurin da haske inda zai gana da annabi Musa ya cika shi da haske a alƙadi ya ya rawaito a cikin littafin sa farkon littafin sa ashiba da sanadin sa daga Muhammad dan Muhammad dan Marzuk يسي حدثنا قتادة حدثنا الحسن عن قتادة عن يحيى بن وسع عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما تجلى الله لموسى عليه السلام كان يبشر النملة على الصفا في الليلة الظلماء مسيرة عشرة فراسخ الشفاء جزء نقع شاذي نفسك تندى abin da ya ce ya ce lokacin da Allah tabaraka wa ta'ala ya kaddara zai gana da Musa a inda ya kaddara zai gana da shi a lokacin da ya kaddara sai Allah tabaraka wa ta'ala yi wa Musa tajalli da ya masa tajalli sai ta kai ga Musa daga nan inda yake ɗuri sina'a yana hango dutsen safa cikin dare kuma yana kallon tururuwa kankanwa tana rarrabe a kai saboda tsabar haccen ta dalbin zaki shi yasa za ku rinda jana cewa wali kashi wali kashi ko sai mutum ya dinga mamaki ta ce wali ya ga kaza kai ka gwana ido baka gani ba ai ba gwana ido yayi ba shi ma ta dalbi aka mai cikin ruhinsa fa subhana rabbi fa subhana rabbin dakka ruhi tajalliya to wannan tajallin da aka yi sai haske wadda shi kuma hasken Allah in ya warka ba irin na warkiya bane bai bacewa in ya ce wal sai ya tsaya kawai to sai wani ya dinga hango inda ba a hango ba daga idansa bane daga hasken nan ne na Allah shi yasa annabi yake cewa ittaqu firasatal mu'min fa innahu yanzuru bi nurillah ku ji tsoron kallon nan na muni domin shi ba da kwayar ido yake gani ba da hasken Allah yake gani to da Allah tabaraka ta'ala yi wa annabi Musa tajalli sai ya zamanto yana kallon tururuwa kankanwa ko ciyashi kankani akan dutsen safa yana rarrafe gwargwadon tsawon tafiyar wato farfashi goma na gaya muku farfashi daya shine mil uku to farfashi goma zai kama min da wakil mil talatin mil talatin daga ina zuwa ina ko babu masalin mil talatin ya kai kamar daga nan zuwa ina ke murtala baya nan ne da yanzu ya faɗa to saboda haka Allah tabaraka wa ta'ala ya masa tajalli fi hakki ya cika wannan bangare inda Allah tabaraka wa ta'ala ya yi nufin ganawa da shi fatajallal haqqu sai zati ya bayyana fasarin kalimu musa bi zatihi al'aliya kalaman la yasma'u lahu musa sautan wala harfan wala awwalan wala akhiran ولا دقة ولا بداية ولا نهاية الله
الله تبارك وتعالى يوحي موسى تدجي yi magana da shi da zatin sa madaukakiya magana musa na jin magana amma ba murya ka taba jin magana ba murya sai allah ga magana amma ba murya ga magana amma ba harafi ba harafi ga magana ba farko ga magana ba ƙarshe duk magana tana da farko kuma tana da ƙarshe amma maganar Allah ya ji ta ba farko ba ta da ƙarshe sannan kuma ba yare ba yare kakka ɗauka wanda yaren shi ake mai magana kakka ɗauka da larabci a shi Allah zai da yare saboda haka maganarsa ba harafi ba sauti ba yare ba farko ba ƙarshe kafin jin wannan magana sai an shirya ko to sannan wala bidayatan wala nihaya maganar ba ta da mafara ba ta da makara maganar ba ta da mafara ba ta da makara ha za ka da mun kai kyau ce tabbas ka ji maganar Allah
yadda dai yake yawwa yadda yake haka maganar sa take yadda yake to haka magana ta dai sifatu zatihi hadha kalamullahi sifatu zatihi maganar Allah sifan zatinsa su Musa an tambaya ne Musa alaihi salatu wassalam an sifati kalamullah an sifati hadha kalam aka ce masa wai Musa wai yaya yanayin kifar wannan magana ta Allah da kaji ƙara ce shi a shaddu minar ruku almutarashima a shaddu minar ruku almutarashima ta alayya bi a shirarci alafi daraja wato maganan Allah ta fi tsanani daga tsananin ƙaran tsawa da kuke ji daga sama ninki ninki daraja goma daraja dubu goma maganin Allah sifan yadda ne Musa yi ya ce sifan maganin Allah ta fi tsanin daga ƙara na tsawa da muke jiwa daga sama ninki daraja dubu goma yanzu tsawa ba daga sama muke jin ta ba amma idan aka yi wannan gurgugugu ya kake yi kana ɗaki kana nema ka gudu mata ka ta ba komai tsawa ɗaya ba kenan to ba zai a ƙara biyu a ƙara uku a ƙara goma har ninki dubu goma sannan bayan nan wa alamzu min lazzatin jima'i ba a shirka ala bi daraja wurin bangaren daɗi kuma na maganar Allah ya ce ya bi daɗi daga jima'i ninki dubu goma bangaren zafi ko kuma bangaren a tsanani ya fi tsawa ninki dubu goma bangaren daɗin maganar kuma ya fi jima'i ya fi daɗin jima'i ninki dubu goma sai annabi Musa da ya gama sifanta magana ya ce kun ji yadda abin ya faru wato maganar Allah ga daɗi ga kuma wuya shi yasa ake so ka haɗe tsakanin jalala da jamala idan mutum ya zaɓi jamala kawai to yana da wuya ya samu kamala ko kuma ya zaɓi jalala kawai yana da wuya ya samu kamala daɗi ba zai ba da kamala ba ɗaci ba zai ba da kamala ba sai idan zaƙin da ɗacin sun haɗu talauci kawai bai ba da kamala wadata kawai ba ta ba da kamala sai sun haɗu talauci da wadata akwai da babu to sannan sai a samu kamar ke zan cewa a izara aita mazharar jalali izara aita mazharar jamali la ta diga warda mazharar jalali to annabi Musa ya ce da ya ji magana ga raɗaɗi ga daɗi a wannan lokaci annabi musa alaihi salatu wassalam ya ce falastin musa ni kai na sai da na tabbatar ba ni bane musa a lokacin da yake jin magana ya ce kai falastin musa ba musa bane wala a arihu musa kai ni ba fasar musa ba ba musa ba ne kuma ni ban ma san musa ba kan da Allah ke magana da ni da za a ce mun musa ban taba jin musa ba sai rana kuma ban san musa ba wadan ma kana musa fi tilkal hala lokacin da annabi musa ya kasance a cikin wannan hali wa baki arba'in da lailatan ukhra sai da ya kwana arba'in ana wannan ganawar adadin kwanakin azumin da ya yi na halwa wa baki arba'in da lailatan ukhra ya ƙara waɗansu kwana arba'in din sababbi daban gairar mariya banda wanda suka wuce yukallimuhu rabbuhu Allah tabaraka wa ta'ala yana magana da shi fi tilkal muddati atahu iblis haka shi waya wannan lokacin ba Allah Musa ya samu tsarkin ganawa ya samu tsarkin lokacin tsarkin haɗi waya ma wai a lokacin ne wai iblis ya lallabo zai zo wurin Musa kaga ta ci wannan ma karuwa minhu lokacin da shelan ya zo ya kusanci Musa ana cikin wannan ganawa ƙara da mu sai cewa zai Musa ala ta shukuri hada ala ta shukuri hada Musa ba ka gogoto hanyar ba ba wani mala'ika ba ya koyi yake magana da kai shi shine Allah Musa ka lura ba ka lura ba Musa kan ga ba wani mala'ika ba ne ko jibrilu ne wata kila ya dan boye yake magana da kai yake ce ma shi ne Allah ala da shukr ya Allah allazi yukallimuka hal huwa Allah tabaraka wa ta'ala am laysa huwa Musa ka lura ba kan yanzu ka yadda Allah ne yake magana da kai kana ganin ba wani mala'ika bane kuwa anya Allah ne ko ko ba Allah bane to anan sai Allah ya ba mala'iku dama sai zai fi magana da da shedan shi yasa idan ka kai akwai martabar da in ka kai in wani yawan da ka kai magana ka bari wasu su manzo Allah sallallahu alaihi wasallam idan mawakan zambo na Qurayshawa sun masa zambo sun zage shi sun taɓa mutuncinsa baya kula su sai ce ina hassanu ajib ali ya hassan ramanu shi kuma sai ya sa hannu sai ya janyo har sai ya taɓa kirjin shi wai ya mai sabis akwai ran da ya zaro harshen da ya ce wallahi yau ko dole na zaka sai ya fashe wallahi yau tun da shugaba ce in rama mara zagi wallahi in na zagi dole sai na fasa shi balle mutum kaga a nan Allah bai magana ba a can an taba min bai magana ba ko bai ce abubakar yi ba to haka nan manyan bayan Allah in an taba su a zauniyoyinsu ba su yin magana ko ba sa ta manyan almajiran su sai su kira irin waɗanda su ne ɗan daba daba haka. Allah ta yi muna ka wanda dama ya sha sha ya bari ya ci tukai ga abokan gaba to idan ya bulbulo sai kowa ya gudu amma da abakar a ce ramin da zai ce har da abin da zai ce ba ko umar ko usman ko aliyu saboda haka idan kana da mutunci an maka wani abu na rashin mutunci kar ka rama ka bari a cikin masoyanka akwai wanda zai iya ramawa to sai Allah tabaraka wa ta'ala sai ba mala'iku dama ya ba mala'iku dama su yi magana kana da wani mala'ika sai mala'iku suka ce da iblis ita kauce yanayin ya tsinanne kaucin tsinanne aka tsamo fi musa ba da ma kana ziyarar martabatu kai yanzu nan ba ka da kunya iblis kana kwaɗayi da musa alhali yana cikin wannan martabar ta tsarki yana ganawa da allah za ka ci daɗo ka rabu ka zo ka ce za ka fatar da shi sai shi ɗan ya kalli barayi sai shi jibir me za ku gaya ma wannan ubansa ma na bada shi balle shi kaga shi kunya ko uban shi ma adamu yana aljanna na bi shi sai na fito da shi saboda kadan na biyo dan sai ne sai ce wani ma dan dai ba zan zo bada shi ba kana abu bil jannati wa dai ikhi hatta akhrastu min aljanna uban zamana aljanna ne ko dai bada shi ko sai da na fito da shi shewa ya ce a tuwon kaji maki maki ce fadan ma kallama wurin kuhu bi shirkar sibati lokacin da Allah tabaraka wa ta'ala yayi magana da Annabi Musa alaihi salatu wassalam da wannan sifa magana da babu harafi ba sauti ba yayi ba farko babu karshe kuma ba da kunna aka ji ba da an jiyo ta da kwayar ido ka san idan ana magana da kai ba da kunna kake ci ba amma maganin Allah ana jinta da ido ana jinta da hanci ana jinta da baki ana jinta da ringi ana ji da haƙori ana ji da harshe ana ji da gashin baki ana ji da kira ana ji da kumatu ana ji da makogoro ana ji da zuciya ana ji da farji ana ji da hannu ana ji da ƙaba ana ji da goshi ana ji da ƙiya saboda Allah da ya saka mai shi ba zai yi Allah ya magana da kafi kunnen ka bane ya ko ina ta yaji dan ka gane Allah ne to lokacin da Annabi Musa alaihi salatu wassalam Allah tabaraka wa ta'ala ya magana da shi da wannan sifa fi dadi ya kume shi dadi ya kume shi dan ya faɗi cewa daɗin magana da Allah ya fi daɗin jima'i minti dubu goma to jin daɗin magana da Allah tabaraka wa ta'ala ishtaka ila ma huwa azam min zalika sai shauƙantu ya zuwa ga abin da ya fi jin maganar Allah girma menene ya fi jin maganar Allah girma ganin shi da Musa ya ji maganar Allah ya ji daɗi tun daga tsakiyar kwakwalwa har ta abin kafa wai ta wani abokinmu lokacin muna makaranta ana magana in ana zikiri ana jin daɗi ana salati shi wallahi shi sai in yana cin abinci ke jin daɗi wani abokin mu ne ba Allah ya ce wai wai lokacin da ya fara lokacin yana muridi ya ce idan ya ci abinci yana jin daɗi wato a bakin shi har zai dinga jin daɗin a cikin zuciyar shi ya ce amma yanzu da ya kare in yana cin abinci yana jin daɗi tun daga ƙwaƙwalwa har kafin ka fara ya ci goro Allah zai yi bawan Allah to kaga shi kuma wannan maganar Allah ce take sa a ji daɗi tun daga kwakwalwa har tafin kafa Allah ya sa muna zikiri mu rinda yi to da ya ji daɗi ya ji daɗi sai ce rabbi arini anzur laika ya ubangiji kai mun alfarma ka yarda arini na saka ka nuna min zafinka yadda ka ji yadda ne na ji maganarka to ka bari in ga zafinka an zo ilaika ka yadda ni duba zuwa gare ka dalabar ru'yata annabi Musa ya nemi ganin Allah lima me yasa lima qala anzur ilaika me yasa ce kai mun alfarma in duba zuwa gare ka والنذر والرؤية ليس واحدا da nazaru da ru'yatu ba dai bane da duba da kallo ba dai bane innama nazaru talabul ru'yati wato duba shine neman gani shine neman gani din kara sai ce lan tarani musa har abada ba za ka yi duba zuwa gare ni ba bai ce ba za ka gani ba bai ce lan kura ba ba zan gani ba sai ce lan tarani fahimna shi ce mun gano karatu mun gano karatun annahu yuridu ru'yata wato so yake ya ga Allah bi jawabi haƙi so yake duba zuwa ga zatin Allah duba irin nan kwakwakwa wato zati mujarrada yake so ya kai ba ta wasu da sifofi ba sai za ka ce masa ɗan karani فهمنا انه يريد الرؤية بجواب الحق تبارك وتعالى الجواب ان الله يا مسا امسا جيباش انا مكا غانو شيوا ganin sa yake so ya yi ganin kwakwam irin ganin da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi wa zafin Allah kuma wannan ba na shi bane Allah ya ce wala ta karbu ma da yatimi eh wannan ma da yatimi ne dan irin wannan shugaban ma aka ke banta da shi sallallahu alaihi wa sallam
sai ce masa lan tarani har abada ba za ka gani ba ta wasu da sifofi na ba lam ya kullan tanzur ilayya bai ce masa ba za ka gani ba ba za ka duba zuwa gare ni ba ta wasu da sifofi na annazaru wato ma'anan duba shi ne fato da halakati buɗe ƙwayoyin idanuwa guda biyu ka ƙura wa biyu shi ake kira an nazaru faƙat kawai da talabar rubuci saboda neman ya ga Allah yana so ya buɗe kwasamin idanuwansa da waɗannan ƙwayoyin idanuwa masu kama da gujiya wanda su ke so ya gan shi والرؤية هي الرؤية حقيقة ganin da annabi Musa yake sai masarai ganin nan na hakika ganin gundarin zaki anzur ilayka arini anzur ilayka ka yadda ka bari in yi duba zuwa ga zafinka yayin a raka bakar wato abin da yake so shi ina so in ganka kawai a jami'ar haku sai Allah ba shi amsa dan ta yayi ba za ka gani ba gundarin zafi na babu wasu da sihohi la ta tafi ala ruyati ba ka da iko ba hana ka da ba kai ne ba za ka iya ba ba makamin ka bane makamin muhammadu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai shi wa rajala ala zai ce kai musa jahili ne ba musa kai musa jahili ne kai ma ne sauraro kun musa miyar ka zama kamar annabin musa amma ba a wurin annabta ba yawwa ba a wurin annabta da manzanci ba a wurin jarumtaka da dogaro da Allah da rashin mai da lamari wurin wani sai Allah Musa kaga annabi Musa alayhi salam lamma kana bi martabatil duhulati lokacin da yake martaban muridanta yana cikin shekarun kuruciya wa hata da ila rajulin sai ya buƙaci zuwa gurasa ya kullu wanda zai ci lam yarfa hadatahu ila makhluqin bai daga bukatar sai zuwa ga abin halitta ba kaga ya zo madina ya ɗiban wa ƴaƴan annabi shu'aibu ruwa ya kamata ya gaya musu tun da ya musu alfarma wallahi ni ba ko ne yunwa nake ku taimaka mu amma bai ba da ya taimake su sai koma karkashin itaciya karkashin inuwa da ya zauna sai ce rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir ya ubangiji cewa ni duk da abin da ka saukar zuwa gare ni na baiwa na alkhairi ni mabukaci ina son biredi da Allah ka jawai biredi masu yan biya wa Allah Allah ba da dan ka san dogaro da Allah ba ba sabai ka gaya wa Allah baka da gishiri ka gaya masa baka da sukari ka gaya masa biredin safin Allah ga ranar shi Ibrahim Rajala har kayan idi gaya wa Allah علامة من قبيل المال وياه قبيل الإيديان كان أدنى أروم جميل أكثر من في شذاك الأهل كان كل كان أريان كان أريان الله كان يجي لا يا لا لا صلى الله الله كان يجي kaji wani Allah ga yana ya abin dariya ne ko Allah yana son sababbin kayayyaki sabon riga Allah ina so in je masallaci da sabon riga haka iyalai duk kayan siya ya ji Allah ba su to shi ne shi ce kun musawiyan ka zama musawiyin makani kar ka dinga gaya mutane bukatun ka ko ne da karami da babba ga yawa Allah dan shi yana da komai kuma zai baka saboda haka annabi Musa alaihi salatu wasalam a madina yana bukatar biredi wanda zai ci amma bai ɗaukaka bukatar sai zuwa ga wani mahaluki ba sai ga Allah talabar da jifa ya nemi gurasa min Allah tabaraka wa ta'ala daga Allah mai girma da daukaka wannan ma balaga martabatar rujulati lokacin da ya wuce muridanta ya zama shehi mai zaman kanshi annabin Allah ga manzanci ya kai martabar gwarzanta wata da yaro ya tillafi sai ce to yanzu an girma a san an girma da ina yaro gurasa nake so yanzu kuma Allah nake so so da da ina neman in ga gurasa in tauna to yanzu Allah ina so in ganka mu tattauna ka ji ba saboda haka yanzu na girma saboda haka samari in an girma a san an girma in da bukatar ka biredi to yanzu ya zama bukatar ka Allah kalima Allah wata da yaro ya Allah tabaraka wataala wani akbaru hajati sai Musa ya bukaci zuwa ganin Allah wanda ya ce mafi girman bukatu ma rafa hajata hu ila makhluqin Musa bai dauka bukatar sa ba ya zuwa ga wani abin halitta kada sai ce rabbi ayyu ya ubangiji ka nuna mini an zo ilaika zatin ka domin in duba zuwa gare ka alhalisu sajira karamar bukata irfa'aha ila Allah tabaraka ta'ala ka daukaka ta zuwa ga Allah ne girma da daukaka wal kabiratu ita ma babbar bukata irfa'aha ila Allah tabaraka ta'ala daukaka ta zuwa ga Allah ne girma da daukaka la taqul hadhihi sajiratun arfa'uha ila makhluqin aw hadhihi kabiratun la budda an arfa'uha ila makhluqin karka ce wannan karamar bukata ce wannan ne sai an gaya wa Allah wannan ai ba wani matsala kawai wannan ai ko tanko ya yi da Allah tanko dubu biyu ne ke so ko ba ta wannan babbar bukata ce na ka ce za a gaya wa Allah za a ɗauki tsawon lokaci ba bari in gaya wa yalla bai bari in gaya wa alaji bari in gaya wa honorable bari in gaya wa mai martaba eh miliyan biyu ne ke so shirja da karamar da babba ta gata ta wurin Allah kawai haka annabi Musa yi alayhi salatu wassalam karka ce wannan karama ce ba sai na gaya wa Allah ba ko kuma wannan babba ce in na tsaya gaya wa Allah sai ai kwanaki na addu'a shuru a kai ne shuru ba Allah ba فهو القادر على قضاء الهوائي الله mai iko ne a bisa biyan bukatun bayi a yi don haka Allah ka nuna ni zafinka an zo ilaika in duba zuwa gare in kura kan Dalaba Musa ruya Annabi Musa alaihi salatu wassalam ya nemi ruya ajaba bil haqqu sai Allah tabaraka wa ta'ala ya amsa masa lan tarani ba za ka ganni ba ba za ka dube ni ba kakan Allah ya yi wannan ne ba dan ba zai yiwu a gansa ba sai dan ya yanke ya kake kaunihi kwaɗayin banu isra'ila mutanen annabi musa dan nan gaba za su nemi su masu ga Allah shi ne ce banu isra'ila suna ta arin Allah da harkar ka nuna mana Allah mu gani kurkuru to kaga inda Musa an ba shi dama ya ga Allah sai mutanen suka ce Allah da harakan zai ta ai ba matsala shekaran jiya ma na gan shi ku zo mu je shi yasa ina da kyau mutane su dinga gane irin maganar da ke tsakanin Allah da annabawa kai Allah ya magana da wani annabi ka zo kana yin tsaurin ido akai kana rashin kunya akwai wata magana a karkashin wannan magana kai ba ka san ta kamar tambayi da aka yi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akan kafin alkiyama wai tsaro na kafin sa'a sai Allah ce ka ce Allah ne kawai zan shi ke da kai kuma sai ka zuwa ne ai ka shi ma haba haba wannan rashin kunya ne kai ne fassara abin da ka karanta kawai sauran maganganun gare su yanzu misali Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya sanar da shi rana ka za a tashi na kiyama shi ke da zaka zo ana tambaye shi yaushe ne za ka tashi na kiyama sai ce eh to yanzu da ni saura shekara dubu dubu uku da ga lafin da su zai faru kaga an ba da wata dama kuma amma wanda zai zo ya zauna yana ga muku aljama ba za ta tashi ba sai kaza ya faru aljama ba za ta tashi ba sai kaza ya faru aljama ba kai sabai suka ce akwai ran da ya tsaya akan mimbar yana huduma har wanda za a haifa dan autan mutane ne ne ba su ne shi wanda karkashi ba za a kara haihuwa ba aljama za ta tashi sai da annabi ba su ne shi dan adam na karshe wallahi sai da annabi ba su ne shi wannan ne zaka ce wani kai zai ka kara magana kawai in baka manta ba a cikin hadisi ba mala'ika jibril ya tambaye shi ba akhirni an ta me ce bai mal mas'ulu anha da alamu gina sai wanda ake tabbayar da wanda ya tabbayar sanin amsa ma ma'ana hadal kalam saboda ka addini yau manzo Allah karan ne akwai maganganu da yawa in ka zo kai saukar da murya kai da dalili a kansu amma abin da kwakwalwar ka take baka wallahi annabi ya ce moro kar ka ɗauka wai abubuwan nan da yanzu ya mana kawai sun ce nan tsakaninsa da Allah a wannan tsakaninmu da Allah ne wanda aka ce ya gaya mana ya gaya mana amma abin da ke tsakaninsa da Allah ba wanda ya sauna nan ba saboda ka shuka sallallahu alaihi wa alihi wa sallam matsayin da ya wuce duk yadda kake tunani.
إن كان هذا الجواب لموسى Na'am.
إن كان هذا الجواب لموسى
Yawwa, to ka gani ko? Ya ce, in kana hazar jawabu li Musa, idan wannan amsa ta shafi annabi Musa shi aka ba amsa lan tarani, to fa min ba da aula hum a kofar da ta fi dacewa waɗanda ya fi dace a ga musu su ne banu isra'ila lan ta tajir ala ru'yati ba ka da iko a bisa ganina wata ayyubi bihi abin yin izina da shi a nan duna lan tura ba ce mai ba zan gado ba yuridu in kanu ya to wannan yana nuna cewa ya iya yiwa a ga Allah tabaraka wa ta'ala dan Allah bai ce mai lan ura ba bai ce bai ce masa lan urika ba bai ce walan tanzur ilayya ba duk bai ga masa wannan ba so zaka ya iya yiwa a ga Allah wirasatan muhammadiyya wa kaunu Musa ya zubur bi sallahi kasancewar annabi Musa alaihi salam yana neman ganin Allah tabaraka wa ta'ala dalilun ala annahu bi sallahi ja'izatu wannan hujja ne dalili ne a bisa cewa ganin Allah ya halatta li'anna talabul muhali domin neman abin da ba zai yi wa jahlun jahilci ne wal jahlu mustadilu bi haqqil anbiya'i jahilci kuma mustahili ne a hakkin annabawa lamma talaba Musa ru'yata lokacin da annabi Musa alaihi salatu wassalam ne ne ga Allah alimna anan muka gani anna ru'yata Allah ja'izatu cewa ganin Allah ja'iza ce khilafan lil mu'tazilati sabanin tunanin mu'tazilawa walakin sai Allah ce amma karkace mun hana ka unzur ila jabal kalli dutsen can allazi wa akawalinka wanda ya fika karfi in mun bayyana harshen mu ya bayyana dutse ya tsaya to za ka gamu shi wai ce amma ala ta alirin jalali wannan ba ba bayani na bane eh jalali bin suyuni ne yace haka shine limanin maimaita aha fa yastaqarra tafata makanahu fa sawfa tarani ay tasbutu yawmi wa illa fala aqata lak idan hasken tajalli ya bayyana dutse bai nutse ba bai tsage ba bai fashe ba bai dandake ba to musa kai ma ba matsala za ka gani amma idan ka zama dutse ya nutse ko ya fashe ko ya tsage to musa kai ma za ka fashe halar ma tajalla rabbuhu lil jabali falan ma ta jallara ko lokacin da ubangijin Musa ya tajalli Zahara ya bayyana min nurihi daga haskensa kadran nisfi an mulatil kintari gwargwadon girman saman karamin dan yatsa wannan ba shi bane kinsa gwargwadon wato nan sama ka san ko kai yanzu idan marwaci ne kai Allah kiyaye sai aka roƙe ka zan ce ko dan nan ba zan baka ba nan nan ba zan baka wai sai ne nan wata wata kankanta ka kyale ni kawai ko nan ba zan baka ba to shine Allah ya ga mana sai hasken mu ya bayyana dide nan dide nan sai ne da kuke kwatance da shi ba to dide nan da hasken mu ya bayyana lil jabali ko كما في الحديث كما يجوز حديثي ولا أخرجه الترمذي في السنن وأحمد في مسنده ولفظ الترمذي عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ هذه الآية فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا قال حماد هكذا وأمسك سليمان بطرف جبهانه على أنملة إثبته اليمنى قال فساق الجبل وخر موسى سائقا قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب صحيح لا نعرفه إلا من حديث عمار بن سلمة سنة الترمذي كتاب تفسير القرآن باب من سورة الأعراف حديث ندبوكو أشم مسند أحمد شيكما حديث أنس بن مالك حديثنا دبو دعي دبو شائع دعي تقص دشائع فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا مدبوكا مستويا بالعرض lokacin da hasken zafin Allah tabaraka wataala ya bayyana akan dutsen gwargwadon saman karamin dan yatsa ja'alahu sai ya sanya wannan dutse dakkan dakakki madbukan abin daddakewa ya mai da shi dakakki abin daddakewa mustawiyar fil ardi ya baje shi haɗin shi da ƙasa kawai wa harra musa sai annabi musa ya fadi sayqa mashiyan alayhi asumi li hawli ma ra'a saboda firgishin abin da ya gani talaba musa annabi musa ya nemi ku ya sallah garin Allah subhanahu wataala fala ma talaba ku ya sallah lokacin da ya nemi ya ga Allah ka shafa lahu anni atin wa arba'atin wa 20 alfu nabiyyin sai Allah ya yi masa hijabi sai ya ga annabawa baki da su baki da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ga annabawa dukkan su ashe abin da yake nema su ma suna nema Allah ya yi masa hijabi ya gansu kullum kowannen sai ko yana cewa rabbi arini anzur ilayk rabbi arini anzur ilayk rabbi arini anzur ilayk ya so ya ga wannan hadisi ya duba tafsirin ruhul bayan juz'i na uku shafi na ɗari biyu da talatin da ɗaya zai ga wannan hadisin a ciki to sai ga annaba baki ne suna cewa rabbi a yi an zurle fa hudiba sai aka yi magana da su bi lan tarani aka yi magana da Musa lan tarani wa kulliba sai aka tura masa ashaddu shay'in mafi tsananin abu al arif a bisa masarin Allah menene abin da yake komai wuya a wurin arifi an yi yanzu da ila gairin Allah ta baraka ta mahajjubi abin da yake komai wuya a wurin da ga Allah shi kuma arifi abin da yake komai wuya a wurin da ga abin da ba Allah shi arifi abin da yake komai wahala a wurin sa ganin wani Allah shi kuma mahajiri abin da ya fi komai ya aurinsa shi ne garin Allah to a matsayin annabi Musa na cikakken arihi sai aka tsora masa abin da yake da tsananin wahala sai aka ce masa unzur ila jabai kalli dutse yi duba zuwa ga dutse fa idan ta karrama kanahu idan dutse ya daidaita ya tabbata a bakiransa fa sau ba tarani to sannan ne za ka gani shi ne ranar bayan Allah suna cewa mun arabtul ilaha lam ara gaira wa ka zalgayar indana mamnu'u mustajamma'atu ma kashitu kirakan fa ala yawma wa tu'um majmu'u fa Musa alaihi Musa alaihi salam da tibu rabansa a halar Allah shine lan ka san kowa yana da rabo shi Musa rabansa wanda shi ne lan lan fi bidayati a farkon tasowarsa kanin shekihi ya gaya wa shehinsa shi malam halliru na bakin kogi wa huwa fi gari suluki a lokacin yana cin hanyar suluki annahu yu'allimahu ya ce wa shi malam halliru a ya ce masa a ya ce masa lokacin da ya zo ya ce al'attar biuka ala an tu'allima inni ma ullimta rushda sai ce masa lan ka gara bashi lan magana ce ba eh kai ka ce ai ai ba ba zai iya bane ai ta wata magana ce daban a karkashin fassara da kasan lan farkon kasuwar da lan tasadi a mai sabra shaikuhu ajabahu bilan shehin da shoma da hannu na bakin kogi ya ce masallan falan ma balaga makamin kamali lokacin da ya shiga makamin kamala ya zama annabi manzo cikakke wa balaga makamin rujulati ya kai makamin gwarzanta wal kuhuli wato ya samu makamin annabta da manzanci qala rabbi ayyu anzuru layka ya ubangiji ka yadda in duba zuwa gare ka ƙara dan tarayi zai ce masa har abada ba za ka buge ni ba to idan ka lura da wannan zaka gane cewa amsa ba yadda kake da santa ba in aka ce har abada har ranar alkiyama ce to ranar alkiyama kuma ai wujuhun yawma idin nazira ila rabbiha nazira tanko ma zai gan shi mudi barau korau duk za su gan shi su delu kwarar kuwa sulaji duk za su gan shi to balle musa saboda kan matsayinsa ne lan ne lan tarani lan tarani lan tarani kajo to ka gani fa'alima daga nan musa ya gano anna nasibahu cewa rabansa alar Allah shine lan lan min shekhi a wurin shehin da na suluki shi malam hajjuru ya ga masa lan wa min rabbihi da ya jazba ya yi usuli zuwa ga Allah sai Allah kuma ya ce masa lan saboda ka walan ka san ma'anar lan nafiyu shafewa annabi Musa annabi Musa ya shafe kansa wanda ba Musa bil kulliyati shafe wanda annabi Musa yi wa kulliyatul wujudi wa sabilul wahidi shi kadai ne hanya linailil maqsudi yanzu aka samu abin nema wa qawluhu lan tarani fadin lan tarani wa qawluhu fasawfa tarani a lan tarani fasawfa tarani to لا معارضة بينهما باب كان تكلم فإنه أرشده ألا يشهد بشيء أنه عندما يزول إلى الجبل ألوك جند ذيك الدموت فإن استقر مكانه إذا نور يا ثبت امتن الجبل شيء معنى أنا لا أنا شيء ما بس بني ذات الزليل dan ka ji hakan za ka da dutsen shirin ga kuma an ce ya fashi kuma ga to wani dutse ne ya fashe ne falak ma ta jalla rabbuhu lil jabali ja'alahu dakkan kuma yana nan hayyar wani dutse ne ya rubuje dutsen zatin mota shi ne ya rubuje dama ga masa dan lan lan saboda ka sannan tarani ka gani ko yace la mu'aradata bainahuma fa innahu arshadahu annahu indama yanzur ila al-jabal fa in istaqarra makanahu in fanal jabal an nafsihi wa baqiya billahi idan dutsen zatinsa dutsen samuwarsa ya yi fana'i daga barin samuwarsa wa baqiya billahi yawan zuwa Allah fa sawfa yajidu mutar rubiyata allati qalaba ka gani falamma ta kalla rabbuhu lil jabal lokacin da Allah tabaraka wa ta'ala yawa dutsen zatin sa ta jalli jala hutakkan sai ya mai da shi dandakakke dakakke ya rubuta shi wa subhana rabbil takawuni da tafiya adaman rashi mahadar tsantsan rashi lan yafka illa Allah fa lan yafka illa Allah la shi a gairu amma samma wala samma shi ke nan wa karra Musa ta iya ya ne Musa alaihi salatu wasallam ya bani makshiyan alaihi asumi in ka ga dama ka ce da aka yi tajar da Musa ya suma au mai ta in ka ga dama ka ce da aka yi tajar da Musa ya mutu subhanallah in ka ga dama ka ce da aka yi tajar da Tanir Musa ya kare Allah ya yi fadani fana'i suna mutuwa fana'i suna suna mutuwa lan yabqa illa Allah ala kulli hal falan ma afaka da annabi Musa ya farka daga hana'insa daga sumarsa daga mutuwarsa qala subhanaka sai ce tanzihan laka tanzihan laka sarki ya tabbata gare ka duk ilaika na tuba zuwa gare min su'ali ma lam umar bihi daga roƙon abin da ba a yi izini ba na roƙa wa ana awwal mu'minina ni ne farkon wanda ya imani bi annaka la tura illa bi wasidatin min sibat magana kenan sai da farkon wanda ya imani cewa wallahi ba ta garba sai wa ta wasilar haccen tuhohi ni ne farkon wanda ya imani fi zamani a cikin zamani ya rabbi يا رب يا رب يا صمد وكن مجيزا لنا واهب الاحد يا بر يا مطر يا عين المراد يا جد يا من لا له شفع كلا ولا ولد اجب وبين الوفر اسكره ابدا يا من لا شبيع الوقر ولا ريب انت الجياس لكل خائف وجد يا رب يا حق يا من لا له جد فرد لأمة خير الخلق همه ولا ينالهم نصب ولا حسد بمصطفى المجتبى المكار سيدنا محمد الطاهر الانساج احمد صل وسلم على خير الورى سنن محمد عادي اتابي سند اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما اغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي الى صراطك المستقيم وعلى اله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين جزاكم الله خيرا